أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الثواب وجنبنا الأخطاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah da ya ba mu dama na ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka muna bayani akan anwa'ul i'rabi nau'i nau'i na canjin kalma ta larabci mun ko mun yi ahwalul bina'i ne ko mun zo anwa'ul bina'i shina muke anwa'ul i'rabi muka ce da anwa'ul bina'i da anwa'ul i'rab duka ɗaya ne ko dai kalma a gina ta aka abu guda hudu ko dai ta canza aka abu guda hudu ko in ma ba maniya ce ko ta zama mabaniyatu ala sukuni ko ala dhammi ko ala fathati ko ala kasri in ma ba ta canzawa wasalin ta dai bai wuce wanga haka ma in za ta canza ko dai wasalin ta ya zama ruha ko ta ɗauki fataha ko ta ɗauki sukuni ko ta ɗauki kasara sai mun ka ce da fataha da ruhu'a suna shiga fi'ili suna shiga ismi amma wasali ƙasa ba kalmar da yake shiga cikinta sai dai suna haka ma ɗauri ba kalmar da yake shiga cikinta sai dai fi'ili ma'ana duk kalmar da kaga ƙarshen ta harafin ƙarshe kaga an yi mai wasali ƙasa kawai suna ne duk kalmar da harafin ƙarshe kaga an yi masa ɗauri fi'ile ne suna baya ɗaukar ɗauri a ƙarshe kun gane ko shi kuma fi'ili baya ɗaukar wasali ƙasa a ƙarshe amma fi'ili yana iya ɗauki ruhu a ƙarshe kamar ya diribu fi'ili yana iya ɗauka wasali bisa a ƙarshe kamar layyar riba fi'ili yana iya ɗauka ɗauri lamiyar rib amma bai ɗauka wasali ƙasa amma suna kana ya ce aliyu ko aliyya ko aliyi amma ba ka ce aliyi a kuna da misali ko to shi ne nan ƙa'ida da muka karanta ran nan muka ce al'ahwalul lati تعتري أواخر الكلمات المعربة أربع halaye da ke bijiro abin da aka ce mata a tari abin da ba ko da yaushe suke ba bijirowa na su bijirowa abin da yake bijiro makarshen kalma mu'urewa abu hudu ne ko dai ya zamanto arrafu wal nasbu wal jarru wal jazm guda hudu wa tusamma anwa'ul i'rab sai aka ce ma anwa'ul i'rab kenan kam anwa'ul i'rab arba anwa'ul i'rab arba ko ba haka bane amma inda za a ce ma udhkur anwa'al i'rab fataqulu wa hiya ar-raf'u wan-nasbu wal-kasru wal-jazm da ma'ana tare da mu sai mala yace alamatul i'rab al-asliyati arba alamomi na asali guda hudu ne na al-i'rabi wa hiya suni ad-dammatu wal-fathu wal-kasratu was-sukunu وينوب عنها علامات أخرى في مواضعها كو تذكر في مواضعها أما أكو alamomi da ke wakiltar ruhu'a akwai alamomi da ke wakiltar wasale bisa amma za a ambace su a wani guri ranar nan ka muna misali da larabci muna son mu ce aliyu ya zo ya za mu ce a karanta in ja aliyu ba shi ne fa'ili ba wani wasali an kai mai a ƙarshe to shi ne ruha shi ne na asali amma wani lokaci ana iya samun aliyu ya zama shi ne fa'ili sai a sa wani abu wanda ba ruha ba misali inda za mu yi haka a karanta mashi ban ji ba to a hausala da hausa ali nawa sun zo yanzu nan ba aliyu guda ne ya zama fa'ili ba to yanzu aliyu nawa sun ka zama fa'ili a nan nan da yake guda ne kun ga ruhu ako to nan sai a sa wata kalma ko wani harafi ya zama shine wakilin ruhu'a kenan nan duk abin da ka gani wakilin ruhu'a shi wakili ne ba asali bane asali ita ce wannan ruhu'a kamar yadda zamu ce ja'a to a karanta ban ji ba a fassara aliyau da yawa sun zo ko in kun kariba larabcin nan da nan da nan da nan duya bambanta nan mufrad ne nan musanna ne nan jam'i ne shi mufrad za a sa asali ma'ana za a sa alama ta asali za a sa alama ta asali ma'ana da ɗan koyon larabci da wanda bai nisa ba duka za su iya yin li'irabi amma in an ka zo musanna ko jam'i sai a sa wasu a wasu wakilci ruhu'a wanda ba kowa zai iya gane wakilin ba sai wanda yake cikin abin an fahimta wasa yanzu mu da rabin wannan ja a fili menene aliyani shine menene fa'ilun ko marfu'un ko to na ruwa take kun fahimci hausa to mala ya ce za a yi bayanin su kenan ruwa alif ita ce awwakiliya wannan nan kuma ruwa wauce ita awwakiliya wannan kun fahimci hausa Allah samu dace mu ci gaba الرفع والنصب يشتركان في الأسماء والأفعال mun hadi mun kace da ruwa da wasale bisa yana shiga cikin sunaye kuma yana shiga cikin fi'iloli fi'ili yana iya ɗauki ruhu'a yana iya ɗauki nasaba haka ma suna yana iya ɗauki ruhu'a yana iya ɗauki nasaba ana tare da ni ko wal jarru yahtassu bil asma'i amma wasali ƙasa ya keɓanci sunaye ne kawai wasali ƙasa ya keɓanci sunaye ne duk inda kaga kalma harafin ƙarshe da wasali ƙasa suna ne kama ya tasul jarru bil af'ali kama ya jazmu bil af'ali kama ya da ɗauri ya keɓanci filoli ne yadda ka gani kalma da ƙarshenta yana da ɗauri fili ne ba ismi ba ne ranar da mun karanta wa'innan al'amfila muka ce a ɗa'iru ya homu a ɗa'iru suna ne tsuntsu ko kun ga ya ɗauki ruhu'a ya homu fili mudari ne kun ga ya ɗauki ruhu'a nan ga suna da ruha ga fili da ruha alma'u azbun ruwa yana da daɗi alma'u ruwa suna ne azbun daɗi suna ne duk gashi nan da ruha alhisanu jami'un alhisanu suna ne jami'un shi ma suna ne duk ga sunan da ruha jumlan nan guda uku in zaka yi da irabin na farko at-tayiru mubtada marfu'un yahumu fi'lul mudari marfu'un cikin alma'u mubtada marfu'un أذب خبر مبتدا مرفوع الهسان مبتدا مرفوع جامع خبر مبتدا muna tare da ku jama'a ga misali na gaba ra'aytu ta'ira yahum naga tsuntsu yana zagaye kaga can an ce at-ta'iru amma ne sai an ce at-ta'ira can shine yayi aikin shi labari ake ba su nan kuma an ganshi yana yi sai zama maf'ulun bihi ra'aitu at-ta'ira ba a ce at-ta'iru ba misa ya zama at-ta'ira saboda aiki akan sa ya fada ya zama fulun bi masubun kenan menene mahallin shahid anan ya canza daga ruhu'a ya dauki wasali bisa saboda wani dalili can da an kace at-ta'iru dan me saboda mubtada ne to nan da an kace at-ta'ira saboda me saboda mafulun bihi ne yahumu fi'l mudari marfu'un shi kuma can sama an ce a ta'iru ya humu haka ne ko? nan ra'aitu ta'ira ya humu misa ya humu nan bai canza ba amin da yasa bai canza ba saboda lam tasbik ko adawatul jazmin wala adawatul nasbi kun gane hausa ko? mu ci gaba sharbatul ma'a ko? azban na sha ruwa ni an ka sha jama'a aiki ya fada kan ruwa can an ce alma'u ko ba haka bane ruwa wani iri ne mai daɗi to sai ya zama sharif tufila wa fa'il alma'a mafulmi masubin sunan da ka sha wani irin ruwa ne eh azban ko ba haka bane azban in zabi ne rabi me zamu ce na sha ruwa mai daɗi azban wani ma'ana take ba su to ku kalle ni ana tare da ni wannan shi aka ce ma tamizi tamizi abin da aka ce ma tamizi abu yana da kamanni daban-daban amma sai ka ambaci wata kama tashi don ka bambanta shi da saura wannan shi aka ce ma tamizi sayo min takalma tafet jajaye sayo min takalma ko wani iri tafet ai tafet kala-kala ne ko baƙaƙe kaga ka bambanta su da saura abin to haka ma na sha ruwa ruwa kala-kala ne to mai daɗi ne sha ba mai ɗaci ba ba mai lami ba ba mai kaza ba wannan shi ake ce matan miji an fahimci hausa shi yana da bambanci da na'atu wal man'ut inda na sifa ne yadda an ka ce alma shi ma wanda an ce al'adhu sai an samu alifun da lam shi yasa kun ga an ka ce alifun da lam shi a bambancin shi da wancan ko dai a ce sharibtu ma'an azban ko a ce sharibtu ma'al azba kun fahimci hausa amma in an ka samu ga alif da lam wancan an ka cire mai to ba ana sifanta ma ruwa ba ne ana bambanta masu ne kenan sharibtul ma'a mu menene mahallin shahid can da an ce alma'u missa saboda muftada ne to nan da an ce alma'a missa saboda maf'ulun bi masul ana tare da ni na sha ruwa mai daɗi nan kuma sharibtul ma'a azban na sha ruwa wanda yake yana da daɗi Allah ya samu dace kun ji ko ina muke ko ka ce na yi an gaje mai nauyi an gaje ba kala-kala ba ne to sai ka ce kaya mai nauyi kenan ka bambanta in ana karatu na kai shi sai dai a yi mabula na ko ba gaba ina na muke zallalar farisul hissana mahayin doki ya horar da doki kaga zallala horarwa kaskantar da shi sai zamto can sama mun ce alhisanu nan kuma an ce alhisana can alhisanu jami'un alhisanu mubtada jami'un khabar mubtada nan kuma an ce hisana saboda maf'ulun bihi mansubun ne sai ka ce zallala fi'lu madi alfaris fa'ilun marfu'un alhisana maf'ulun bihi mansubun kaga ya canza daga ruwa ya dauki fataha nazartu ila ta'ir yahum na kalli tsuntsu yana zagaye kaga ila harfi jarin ko sai an kace at-ta'ir kaga ya canza ya dauki wasali kasa sai zama majrurun ne bi ila yahum fi'l mudari mansub nazartu fi'l wa fa'il ila harfi jarin at-ta'ir ism majrurun bi ila yahum fi'l mudari marfu'un ya'ishu as-samaku fil ma'i kaga farko an ce al-ma'u daga ba ka ce alma'a nan kuma an ce filma'i kaga ya ɗauki wasu ne kasa ne saboda fi kaga ya ishi fi'ilul mudari'u marfu'un as-samaku fa'ilun marfu'un fi harfi janin alma'i isim majrurun bi fi ana tare da ni sai Allah mala yace menene gaba nazala al-farisu anil hisani an fahimta Hausa kun san ya zo ana karatu da sahi sai ka ga mala ya ce to ai haka ku gani ku haka ku gani kowa shi shi ja kowa shi ban ga wasu suna yi ba kun gane hikima ko an tasta wasu da kwara kenan ta shi ne zai ce na zala fi limari ko alfarisu fa'ilun marfu'un sai an ka ce anil hisani kaga an ka ce alhisani wasali kasa gade shi sai zama an harfi jari ko alhisani isi majalurin bi an nan kalmomin ga da alma'u da alhisan da da atta'ir duka suna canzawa sai a ce da su mu'arabai dukan su mu'arabat ne saboda suna su dauki wasali bisa suna su dauki ruhu'a suna su dauki wasali kasa ko kuma wanga bangare yuqidu aliyul misbaha ali yana kunna hitila yuqidu fi'l mudari ko waye aiki aliyu aliyu fa'ilun marfu'un me aka kunna fitila ita ce aiki ya fada akan ta maf'ulun bi mansubun da Hausa fa'ili wanda ya aiki maf'ulun bi wanda aiki ya fada akan sa shi kuma aikin shine ya ishu yan yuqidu aliyu fa'ilun al-misbah fa'ilun bi mansubun tazhaful junudu sojoji suna matsawa suna tafiya تذهب فعل المضارع مرفوع الجنود فاعل مرفوع تورق الاشجار bishiyoyi suna ganyayyaki kunnuwa alwarqatu ganye ko turik suna yin ganye turiqul ashjaru bishiyoyi suna yin ganye to ku zo gaba lan yuqida aliyul misbah kaga ce an ce yuqidu na an ce yuqida ya tashi daga ruha ya dauke wasu libisa saboda mi saboda lan sai ka ce lan adatu nasbin lan a hudu injiya adatu nasbin sai ya zama yuqida fi'lul mudari mansubun bilan yuqida fi'lul mudari mansubun bilan aliyu fa'ilun marfu'un almisbah maf'ulun bi mansubun lan tazhafa aljunuru kaga ya tashi daga tazhafu ya zama tazhafa saboda lan lan adatu nasbin tazhafa fi'lul mudari mansubun bilan الجنود فعل مرفوع لن تورق الأشجار تورق في المضارع منسوب بلن الأشجار فعل مرفوع كونغا fi'ilolin gari sun canza ko da suna da ru'a daga ba suka ɗauki nasaba saboda dalili tambayar farko mista suka ɗauki ru'a a da saboda babu abin da ya taba su ana tare da ni ko nan mista suka ɗauki wasu ne bisa saboda lan saboda an samu alatun nasibin tare da su nan gaba lam yuqid aliyul misbah aliyu bai kunna hitila ba kaga lam yuqid korewa ake sai ka ce lam adatu nafiyin lam adatu nafiyin an gane ko ma'anarsa da Hausa abada ake amfani da shi wajen kore abu yuqid fi'l mudari majzumun bilam aliyu fa'il marfu'un al misbah maf'ulun min mansubun lam yazhaf lam yaz haf yundiyun ko babu sojin da ya daga motsi yaz haf fil mudari majzumun bilam yundi fa'il marfu lam turik shajaratun babu bishiyar da ta yi ganye lam aratu nafin turik fil mudari majzumun bilam shajaratun fa'il marfu kaga nan fi'il ya dauki dauri dauri saboda lam saboda aratu jisim kenan mun ka duba akwai bangaren da suna ya dauki wasu ne kasa amma fi'ili bai dauka ba akwai bangaren da fi'ili ya dauki dauri amma suna bai dauka ba kenan a takaice suna wasali kala uku ne yake dauka ko dai wasali kasa ko wasali bisa ko dai ruha ana tare da ni shi ma fi'ili wasali uku yake dauka wasali bisa ruha da dauri kenan shi fi'ili bai da komi kasa duk kalmar da kaga an yi mazanan kasan ta zane harfin ƙarshe suna ne ba fi'ili bane na'am bi yake adatu nafin wa jazmi kana so sai kace adatu nafin wa jazmi ma'anar shi da Hausa abu ne da ake korewa da shi kuma ake dauri da shi ita malan adatu menene nafin wa nasbin ta korewa ce da nasba na'am ita take daure mudari duk inda ka ganta da daurin nan to abin da zai kusanta ba suna na ba ka ba mutu hausa ka koma darasin da mun kai baya adabatul jazm su duk inda ka gan su kawai abin da zai kusan su ba suna suna bane lam la annafiya da menene in lam la annafiya da in guda nawa lam la'an nahiya da da in in lam la'an nahiya guda nawa in lam la'an nahiya guda nawa uku ko su dai da gaggan su suna bai zuwa kusan su ba ruwansu da suna ba su makwabtaka da shi ba su duk inda kagga lam duk inda kagga in duk inda ka ga la la bi ne ta hani duk layar da in ka husa tana ba da ma'anar ka'ayi suna bai zuwa kusansu me ke zuwa kusansu fi'ili fi'ili ke zuwa kusansu kun gane ko to in fi'ilin ya zo kusansu wasanin shi ɗauri na za a yanke mai hukuncin ɗauri ɗauri rai da rai an fahimta yausa an lan idan kai guda nawa duk inda kaga kusan su abin da zai kusan su fi'ili ne amma shi hukuncin shi sake na yake shi ba a daure shi yana cikin kusan talala wasali bisa don Allah ka ka ambaci ɗaya daga cikinsu ka sa suna ko namina ka gani larabcin ka yana yi lam muhammadu ya yi lan musa in aliyu fasi su wa'in gabaninsu da suna da kaji a ambace su ka kamtara a kan ka fi'ili ne sai su kuma wani irin fi'ili mudari'i fi'ili wani iri mudari'i in ya kwado nan kai ma wasa ne bisa in yin haɗanar ka ɗaure shi kenan Allah samu zata akwai mai tambaya taruwa ba su makamata alba bismillahir rahmanir rahim at-ta'iru wal ma'u wal hisan nan zamu tashi at-ta'iru wal ma'u wal hisan tsuntsu da ruwa da doki wayan ga guda uku في أمثل في, في أمثلة القسم الأول كلها أسماء suna cikin misalai na ɓangaren harkurukan sunaye ne wa fil amsalati thalathatul ula minhu marfu'a in ka duba a misali uku na harko sun zo da ru'a li'annaha mubtada'at domin mubtada'i ne kun gane mubtada'at mana da su an ka fara kaga nan at-tayyib da shi an ka fara ko mubtada ne al-ma'u da shi aka fara mubtada ne alhisanu da shi aka fara mubtada ne shi yasa suka zo marfu'ai walari yadullu ala raf'iha wujudu dammati fi akhir kulli minha abinda yake nuni akan cewa marfu'ai ne samun damma a ƙarshen kowane daga cikin su wa fil amsalati thalathati thaniya mansuba amma a cikin misalai uku na biyu sune ra'aytu ta'ila sharibtu al-ma'a zalal al-faris al-hisana mala yace za ka gansu dausali bisa misa li'anna kullum minha domin kowanne daga cikinsu maf'ulun bihi maf'ulun bihi ne walladhi yadullu ala nasbiha abin da yake nuni akan wasali bisan su wujudul fata samun fata fi akhir kulli minha a ƙarshen kowanne daga cikinsu wa fil amsalati thalathati al majrura ko thalisa وفي الأمثلة الثلاثة الثالثة أمثالي أكو نأكو سوني نظرت إلى الطائر يعيش السمك في الماء نزل الفارس عن الحسان شيني مثالي أكو نأكو مجرورة ذاها غنز سنة وسلي كسا لأن كل منها مسبوق بحرف جر دون كوني حرف جر يا رغايشي والذي يدل على جرها وجود الكسرة في آخر كل منها abin da yake nuni akan jarrasu samun wasali ƙasa a ƙarshen kowane daga ciki wabi za da wannan ne tara hadil asma ka tagayyarat a wakirwa za ga wanga sunaye ƙarshen su ya caccanza minar raf'i daga ruha ilal nasbi zuwa ga nasba sun mai ilal jar sannan kuma ka ga ya ɗauki wasali ƙasa wa idan kenan falabud da an ta kuna mu'araba kenan dole ne wannan kalmomi su zama mu'arabai ma'ana masu caccanzawa inda wazali ƙarshen su yana caccanzawa والكلمات يوقر تزحف تورق وهي كلمومي غدا uku في الامثله القسم الثاني امثالين بانغري na biyu af'al mudari'a sunaye ne mudari'a filoli ne mudari'ai وهي في الامثله الثلاثه الاولى من هذا القسم sune a misalai na ukun farko a wannan bangare marfu'atun zaka sun zo da ruha misa لخلوها minan nawasib wal jawazim saboda sun kubuta daga nawasib da kuma jawazim kun gane nawasib allan idan kai me jawazim in lam la annahiya in dai ba su sun ka zo ba fili mudari bai canzawa amma in sun zo kusan shi za su canza shi والذي يدل على رفعها وجود الضمة في آخر كل منها abinda yake nuna ru'asu samun damma a ƙarshen kowanne mafil amsilati thalathati thaniya a misalai uku na biyu minhu daga cikin misalan mansuba zaka gan suna da nasba ne me yasa lidukhuli lan alaiha saboda lan ta shiga cikin su wallazi yadullu ala nasbiha wujudul fathati fi akhir kulli minha abinda ke nuni akan nasba su samu wasali bisa a ƙarshen kowane daga cikinsu wafil amsilatin talatatil akhira a misalai uku na ƙarshe majzumat za a gansu da ɗauri misa da da kula alatul jazmi alaiha saboda alatul jazmi ta shige su ita ce lam wallazi ya dole ala jazmiha abinda ke nuni akan ɗaurin wujudu sukuni fi akhir awakhiriha samun ɗauri a ƙarshen kowane kalma daga ciki wabe za da wannan ne tara za ka gani cewa nara ko za mu gani ko an na zai af'al wa'annan filoli ƙarta gayyar awakiruha ƙarshensu ya caccanza minar raf'i daga ruha ilan nasbi zuwa ga nasba kuma ilal jazmi sannan zuwa ga ɗauri wa idan kenan labudda an ta kuna mu'araba dole ne su zama mu'arabai masu canzawa wal ilmu inda Allah Allah ya samu laji sai sabon darasi akwai lokaci? kare na yanzu ya? baka jarabi daidai? mu ɗauki minci goma nan sai mu shiga wancan ko ya yawa? wancan ai maimaita na mun kai jama'a mun yi fi'il madi ko bu mai ba ma huwa fi'il madin wanda ya sani daga hannu ma huwa fi'il madin wanda ba su daga hannu ba ashirin ashirin na'am ta a tattara mai ashirin ashirin dita a aji wanda duk ba su daga hannu ba ashirin ai mun kai bayani yan ka ce mada ya wuce ko fi'il aiki ko ga wucewa ga aiki in ka hada biyu aiki da wuce an kada su za su baka menene aikin da ya wuce ko abin da da fi'il ma dai aikin da ya wuce kenan duk kalma ta kowane yare inda tana nuna an yi aiki ya wuce ne fi'il ma dai ne shi kenan ja a yaƙub a wasara mai wani irin aiki ne madi ne inda ya riga ya zo nama muhammadu muhammadu ya yi mene ne ya yi kwana ya riga ya yi kwana ko aikin ya wuce ko bai wuce ba duk aiki duk kalmar da take nuni akan aiki kuma take nuna an riga an yi ne fi'il madi ne shi ne munka ko ba haka wani to kan mu manta yanzu abun da ba kun san shi wanga darasi wani gani an yi darasi an tafi abinda kaka gani ba a ambata sai a koma gaba a ɗauko da wancan sai a haɗa a ƙara ma ɗan wani abu kuma an tai an tai an tai sai a ƙara ɗauko a ce kayi kaza an kace eh kayi kaza an kace eh sai a ce to ga ƙari yasa wanda shi ka yawan karatun wanda ya shi ka gane wani abu ciki yanzu mun san madi ko ba mu sani ba to shi madin ga yadda ake mai wasali in ma ka sani in baka sani ba ga yadda ake mai wasali shi yasa ahwalu bina'il fil madi yadda ake gina fil madi ahwalu bina'il fil madi yadda ake gina fil madi abin da ake nuna yadda ake mu fil madi wasali na ga yau wasu ba su zo ba da yawa akwai wanda ba su zo ba da yawa lahiya wanda ba su zo ɗin nan maka kamin sunayensu abin cika don mi ba su saka ma eh eh akwai wanda ba su zo ba da yawa ban gansu ba mutum guda ɗaya mun kai ma uzuri ko shi da yana an gona eh gawa yake mi sutenance to Allah wanda shi ma bai zo ba ko to shi kaje mun jo da sauran sai ka rubuta mana suna sai mun ji adami kai ma an kai aure mun yi ma uzuri ka dai ka rubuta ta jama'a ku kalla ku kalla ka'ida an ga ka'ida ko zan karanta mana ka'ida alfil madi yubna ala al-fath fili madi ana gina shi ne akan fata illa idza tasalat bihi wawul jama'a sai dai in ya hadu da wawul jama'a ku shi ne duk fi'ili madi in ka gama rubuta shi harafin ƙarshe wasali sama za ka yi mishi amma ha in an haɗa shi da wau da take nuni akan mutane da yawa to harafin ƙarshe sai kai mai ruhu a saboda wannan wau ku kawo min fi'ili madi guda kowane irina da wanne da wanne da wanne ta yayi maɗauki misali da su in an ce kai musu wasali kawai ƙa'ida wasali bisu za kai mu ƙarshensu haka zai zama ja'a daraba zahaba akala ajara in an tambaye ka wannan duka sai ka ce fi'ili mali ne amma sai ka ce mabaniyu na alfati yanci madami sai ka ce saboda babu abin da ya haɗu da shi ina ne shi ke haɗuwa da wani abu nan idan nan ya haɗu da wani abu to shi ga sawa fata ta canza amma abin nan da ka jona mai kana cire shi kamar da shi fata to sai ce in ya haɗu da wau da ke nuni akan mutane da yawa to sai a yi ma wannan harafi ruhu'a maimakon fataha amma yan tambaye ka dan me kai yi mai ruhu'a sai ka ce saboda kaza ja'a ya zo mutum nan sun ka zo mutum dai ko to yan mutane da yawa ne ya za a ce mutane da yawa ha sun buga ko in sun taifa da yawa ha in sun ci da yawa ha in sun gudu da yawa ha in kun ka kula wa'in gaba su annan gaba to yanzu in an kai haka ya tashi daga ja ya zama mene ne alaji da dama wallah sai godiya to Allah tabbatar mun da alheri kuri wa gani nan ba mun ce ja'a ba ba an ƙara wa ba wannan wawace iri ta shi yasa za ka ga an yi haka da kaga an sa wannan ana nuna ma wagga wa ba kuwa ce ba ya gida ba ce to inda wauta zo wagga alhamza sai wasalinta ya koma ruhu'a yanzu a karanta mu ji to in mutum ya ce ma dami nan ya zo da fataha nan ya zo da ruwa sai ka ce saboda zuwan wagana inda za a goge waga ba ka ce a ja'u dole kama da shi ja'a ana tare ni nan mabani na alal fata ci ko to nan sai ka haka mabani na alal dommi to amma dami liktisalihi biwawil jama'a yanzu ka yi bayani ai sai ka ce nan ja'a fi'lu mari mabni alal fatahati sai ka tsaya anan nan kuma ja'u fi'li mari mabniyun ala dhammi littisali bi wawil jama'a kenan lirabi da bakin nan na ja'u fi'l mudari in fi'l mari mabni ala dhammi missa littisali bi wawil jama'a nan kalma bi na ahadi nan kuma guda ce daraba ko sai kai haka mi za mu tsaya wannan ga ka gani ko mista ka ce darabu ka gagga bakin malin nan ku rika kula da kyau yadda kake ɗaya biyu uku mali ya ƙare nan mali saho ɗaya biyu uku ya ƙare ɗaya biyu uku ya ƙare kun gane lissafin ko to nan sai ka ce darabu fi'lu madin mabni ala dammi limadha ma'ana damme sai ka ce dan ya hadu da wawul jama'a da larabci ke littisalihi bi wawul jama'a littisalihi bi wawul jama'a haka ma nan zahaba mi za mu ce zahabu sun tahi fi'lu madin mabni ala dammi littisali bi wawul jama'a akala mi za a cewa akalu fi'lu madin mabni ala dami litisali bi wal jama'a nan wa hajaru fi'lu madin mabni ala dami litisali bi wal jama'a kun je dai kenan yanzu kana da ilimi guda biyu ka san fi'li madi mabni ala fatahati ne idan lam yattasil bihi shay amma idan tasalat bihi wawil jama'a fayumna ala dami dan da za mu tsaya bari a ga mu kiran sallah
الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الثواب وجنبنا الأخطاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنان أسلوب الأدبي نزام تشكو من قام بياني أكون أسلوب العلمي za mu tashi akan usulubul adabi abinda yake ni da usulubi na adabi kamar usulubi na birgewa wajen magana malumma na larabci su suke amfani da shi wajen nuna kwarewa mala ya ce waljamal abrazu sifatihi kyawu shine sifarsa mafi bayyana sulubul adabi abinda an ka fi so birgewa ka zo ka yi magana a yi tabi a ce shegewa ne su ba magana a yi na Allah ba ne ko a samu ladan a birgewa to kai ma a matsayinka na ɗalibin ilimi akwai yanayin mutanen da za ka karanta in za ka yi mu'amala da su dole sai ka yi amfani da wannan usulubi don ka kamo su kai yadda saƙo zuwa gare su an fahimci hausa malam yake ba mu bayani Hmm? e kwarai ai mu duk muna so mu ciro wannan ne mu mai da shi da hausa yanzu ka zo komi da nashi kowane yanzu hausa ta muka san mu maida a hausa da adabinta komi da nashi to abin da muke faɗi yana akwai shi a hausa mu yanzu ka zo ka zo ko ejin labiyar ka ka yi gige mu ka azo dulet sai an ka zo za ka yi ma'yan boko wa'azi da ka zo ka kalma kawai sa suke kallon ka to kai in ka zauna in kana son su saurare ka to sai da ka zana sai ka fara bayani ce today we are going to introduce this, this lecture for you because I have so certain so our topic today ah ashe ustaz ya karatu ka fahimta usa ana nan kuma sai ka je dan turanci understood okay let us go forward let us go forward so now sai a ce eh, wannan namu ne kamar jasa kenan dole ka kula a zo za ka yi wa'azi an gayyace ka kaga yan boko ne in ba ka sa turanci ba ba su yadda da kai sai kaga kenan sai ka amfani da usulubul adabi nawa ba ka zo kana jawo musu qala la qala rasulullah su ba san girma wannan abin ba eh monshu ta saba ga gane kiran sa na ina ne muke ta shine yake cewa wa azharun mai zatihi kuma shine bambance-bambancensa da yake bayyana kun gane ko? menene gaba? waman sha'u jamalihi haka ne ko? shine abinda an maɓuɓɓuga na kyawansa ma fihi min khayalin man sha'u jamalihi ma'ana magana ka ta zama tana da birgewa to shine ke ƙara ma usulubi adabi ƙarfi sannan kuma shine zai zama ma fihi min khayalin ra'i abin da yake cikinsa na khayali ra'i kun gane abin da yake ce khayal abu ne wanda babu shi sai ka haɗe shi sadda ba shi amma inda za a tsaya a fahimce ka da kyau sai a gano eh fa abin da kake faɗa akwai shi don sun yi kama da juna an fahimci hausa kana zaune sai ka ce kai ta kanka karuwa su jiƙa kafa ga hadari nan kuma babu hadari cikin rani ah me kake ni cikin gayu kuma sai ce a ce kai wani ba dan gari kake ba ai ina nufin ba ka ga ta can ta wuce ba ai hadarin nan ce wallahi haka ne ba yanzu na ni gane a ce shegewa ne ka ganka kun ga abu ne wanda in ka kula sun yi kama da juna amma ba kuma waje guda suke ba to hararo abin shine khayal duk abin da babu shi sai ka hararo shi shine khayal khayalun ra'i hayaro abu wanda yake mai banƙayi an ce ra'i abu mai banƙayi kenan wa taswir da ɗaik da kuma suranta abu mai kyau na'am Allah ya samu gati na ga rubutun nan yamin eh wa taswir da ɗaik da suranta abu da kyau taswir da ɗaik suranta abu da kyau wa talammusu لوجوه الشبه البعيدة بين الأشياء da nemo ɓangarori da abubuwa ɓangarorin da suke kama da abubuwa wanda suke manisanta kaza da kaza suna da kama da juna amma kamar ta yi nisa sosai ta kuma sai ka yi ƙoƙari ka haɗa alaƙarsu an fahimci hausa kana son ka haɗa makwaɗaici da karuwa wane karuwa ce ma to namiji karuwa ce yaya ya zama karuwa ai karuwa kwaɗayin tsiya ne da ita shi ma kwaɗayin tsiya ne da shi kenan ya yi kama da karuwa wajen kwaɗayi to shi karuwa ce kaga mai ka samo ma wannan magana taka inda kama ta yi nisa amma kuma a zahiri babu kama da ka kwatanta kuma sai a ce eh kai haka ne fa lallewa na akwai kwaɗe gare shi ban ta wasa to shine abin da yake bayani a nan yake cewa wata suwira da ɗaiƙi da suranta abin mafi abin nan nan daƙiƙa ba na nufin gari ba ha kamantawa wadda ta dace ha za ta suwirin da ƙiƙun wannan kamancece na ce wadda ta dace ta yi kyau an fahimci hausa yawwa wata lammusu au haka ne ko aujuha shabahi alba'idatu bainal asha da nemo inda abubuwa suke kama da juna amma su abubuwan suna da nisa da juna sai ka nemo inda suke kamantacce na kuma kamar tana da nisa amma in ka hararo ta sai ga ta dace sannan wal basil ma'nawi thawbal mahsus wa izhar al mahsus fi suratul ma'nawi da sanya ma ma'anawi tuwahin abun da yake ana jin shi ana gani da kuma hidda abun da ake ji ana gani a surar abun da ba a ji ba a gani kuna tare da ni? to ku saurara ku yi wa ilbasul ma'anawi tawabal mahsus sanya ma abun da yake ma'anawi ne tuwahi na abun da yake hissi ne kai ba ana taba ka ba duk abin da kake iya gani ka taba shine mahsus shine hissi duk abin da ka yadda akwai shi an san akwai shi amma ba a san kalar shi ba ba a taba ganin shi ba shine ma'anawi yanzu yinwa wa bai da akwai yinwa ba sai ka ce shegen nan ta shigo gari ta hana mutane zama yar banza an ganta wa ta taba amma wani ce ma mai kake zagi sai kace yin wa sai kace wa za ya gane ba shege ce ba ta yi kaga yanzu kana magana da abun da ba a ganin shi ba a taba shi kana suranta shi da abun da kamar kamar daga ta ta zo ko ka ce na yi maganin shegiyar fa wallahi na yi maganinta me ce ce yunwa na samu abinci mai kyau na daka ina ka ganta to kaga yanzu abu ne wanda yake ma'anawi kana siffanta shi da abun da yake hissi inda yunwa ba a taɓa ta ba a ganinta jama'a na tare da ni ko sannan wa izharul mahsus da kuma fitar da abin da ana taɓa shi fi suratul ma'anawi a surar abin da yake ma'anawi ne ma'ana abin da ana ganin shi ka kamanta shi kamar abin da ba a gani yanzu misali eh, tuwo wanga da muke ci ba na yin shi ana ganin shi ba ko ba haka ba ne sai ka zo kana cewa ai mun haɗu da shi jiya amma ba mu samu mun kakara da shi ba sai dai duk kayan da yake cikin shi na gano su na ƙwato su ba ka taba to ba amma ka ce duk kayan da a cikin kakwa shi ke su yaushe yan mace ka sai ka ce a ina nuhin a cikin ton nan akwai nama don na ji kamshin shi akwai miya don na ji kanshinta akwai kaza abubuwa ne wanda ana iya taba su amma ai kai baka taba su ko ba haka bane ka kana kamanta su da abun da yake ba da an taba shi ga misali dai malam zai kawo mana na'am fal mutanabbi wanga mawaki ne mala yace shi dai mutanabbi wannan mawaki la yara al-humma az-zaji'atu kama yara al-adibba shi baya ganin zazzabi humma zazzabi ar-raji'a mai komowa kun gane mace hummatul raji'a zazzabi na fali da lokaci ya sai ka jikin jikinka ya mutu kuma in ka sha magani sai ya tai an jima sai ya dawo dawo sai irin wannan ciwo miya ke ce masa eh masassara ce amma mai zuwa ta dawo ko to da larabci shine hummar raji'a shi wanga mawaki zazzabi ne mai kai kawo ko to shine da larabci hummar raji'a wanga wurin kenan ma'ana shi wanga mawaki da ya kalle wannan zazzabi shine sai ya ke kamanta shi da wani abu shi ne falmutanabbi la yara al'ummar raji'a kama yara al'adib ba shi baya ganin zazzabi mai kai kawo kamar yadda likitoci suke ganinsa asalan da jaratim ta dukulul jisim su suna ganin shi tasiri ne na ƙwayoyin cuta da suke shiga cikin jiki likitoci abinda suke ɗauka zazzabi ƙwayoyin cuta shine jaratin da suke shiga cikin jiki sai su yi tasiri sai zazzabi ya rinka kama mutum su likitoci haka suke ganin ƙwayoyin cuta amma kuma sai mu mai gyara sai mu ce ba dukkan likitoci ba wasu likitoci don mu ba ma ganin ƙwayoyin cuta su ne ke sa zazzabi ko ba gaba ne allah ya samu lafiya an gane in matsa gaba su likitoci suna ganin zazzabi mai kai kawo asaran liljaratin ta dukulu filjisin tasiri ne na ƙwayoyin cuta da ke shiga jiki suke sa zazzabi shi ne mala ce falmutanabbi layar al'ummar rajata baya ganin zazzabi mai kai kawo kama ya rahla a kama yadda likitoci suke gani su likitoci suna ganin zazzabi asaran liljaratin tasiri ne na ƙwayoyin cuta ta dukulu jisma da take shiga jiki fatar fa'o hararatahu sai ta ɗaukaka zahin jiki in ƙwayoyin cuta sun ka shiga sai zahin jiki shi ɗaukaka sai a ce jiki ya yi zahi wata sababu ri'ida sai ta sanya abin nan abin nan karkarwa ku gane ko wa ƙasharira da kuma rawan abin nan rawan jiki kawai mutum yana karkarwa kuma jikin shi yana rawa in kwayoyin cuta sun ka shiga da jiki ya dauke zai sai ga mutum jiki ya fara canza mai kun gane ko sannan kuma ya fara rawan jiki hatta idza faragat nawbatuha yayin da kwayoyin cutar suka gama aikinsu nawbatuha aikin da suka yi ma'ana sakamakon da sun kasa a jiki in sun ka kare tasabbaba jismu arakan sai jiki ya faso nan bisad ta sabbaba mana sai ya tsago ba sabbabawa ba da sinu kun gane ko sai jiki ya tsago da zuha yanzu in zazzabi ya kama ka aka baka kwayoyi ka sha ka shige zane da kwayoyin cutar sun kwanta sai ga jiki ya karyo da zuha sai a ce yanzu masassarar ta sauka shi ne faragat na wata ya ce yayin da kwayoyin cuta suka sabka suka ƙara wahal ka da suke yi sai jiki ya faso da zuha sai a ce wani ya samu kai haka na horowa ko bai horowa eh to shi kenan mu ci gaba ina ne walakinahu yusawwiruha kama taraha fil abayat al atiya amma shi wanga mawaki yana sifanta zazzabi kamar yadda zaka ji a wannan waƙoƙi da za su zo wa za'irati ka annabiha haya'u wa laysa tazuru illa fi zalami bazaltu laha al matarif wal hashaya fa'afatha wa batat fi izami يضيق الجسد عني عن نفسي وعنها فتوسعه بأنواع استقامي كأن الصبح يطردها فتجري أغنكو مدامعها بأربعة استقام tom Allah samu dace shi yake ba da labari shi yanzu da zazzabi ta ya kama shi irin wanga zazzabi sai ya zamne ya ce wa za'irati wannan da take kawo min ziyara zazzabi ta ka annabi ya haya'un ka ce dai tana da kumya alaisa ta zuru illa fi zalami ba ta kawo min ziyara sai duhun dare ya kama da duhun dare ya kama sai ta sadado ta zo gurina kamar dai tana da kumya kun gane ko yake cewa yadiqul jidd an nafsi wa anha kwata ta eh eh bazaltu lahal matarifa ko eh bazaltu lahal matarifa wal menene wal hashaya ni na shin hida mata zannuwa da kayan ado na mata shin hida ta daban amma fa'afata sai ta yahe su ta ci ba ta su ba ba ta fi izami ta zo cikin kashina ta kwana gashin hida fa na yi mata amma ta kiya ta zo cikin kashina ta kwanta to ba ku san matsala ba mala yace mawaƙe ce ya diƙul jildi an nafsi watan nawa ni kan kaina ma ya matse ni wa an ha to ga ta kuma ta shiga kenan ni da ita fatan ya muna kaɗan an fahimci hausa amma hafatu si'ahu bi anwa istiqami amma da nau'in nau'i na cututtuka za ta yi ta budawa dole sai ta shiga kun ba yadda zan yi dole sai ta shiga ta kwana ciki zazzabi ba haka yake ba da lokaci ya sai ga kawai jiki yana caccin za ka kwanta kana karkarwa da asubahi ta sai ga kuma ya tafi sai gobe kuma ya dawo wanda yake cewa mawaƙin yake cewa ka annu subha ya tsaru da hafa ta jari ka da ya ce asubahi korar ta yake sai ta gudu da asubahi sai ta gudu madami'uha bi arba'ati menene sajami mana sai ya tafiyar da gurabunta da arba'atis sijami da bangarori guda hudu na fita cikin jiki nan kamar cikon waka ne dai don ta yi daɗi uraƙibu waktaha min gaira shauƙin ina kula da lokacin da take zuwa ba don ina so ba ana nan sai gana ce wala tana nan ta yi da an jima ka zazzabi ya kama ni waraƙi waqtaha ina la'akari da lokacin da take zuwa min gawar shauƙin ba dan ina shauƙi bane ba dan ina so ba muraqabatul menene kai ana ya samu dace rubutun ya fara min kaɗan to shi kenan yake cewa muraqabatul mashuqil mustahami ko ma'ana kula da abun da kake shauki ba dan kana buƙatar sa ba kana shaukin abu kun ba dan kana son shi ba wa yasduqu wa'daha wa'duha was-sidqu sharrun tana cika alƙawarinta amma wannan gaskiyar ta ta sharri ce ba ta saba alƙawari idza alqaka fi qurabil izami in ta hadu da kai a makonkona na jiki ma'ana in ta hadu da kai a kwana-kwana na jiki to za ka ga babu daɗi abintin dahari ke yan zamani indi kulli binti ni fa kowace yan zamani ina da ma'ana in ke iska ce ni duk wata iska tana tare da ni amma ni tambaya ta shine fa kaifa wasalti wa anti min az-zahami me yasa ya aka ki shigo a cikin wannan matsatsi ya an ki samu damar shigowa na gagari kowa amma ke kin gagare ni shi ɗan iska ne yake cewa ya ga ka gagare maza mata sun gagare ka ne Allah ya samu dace akwai lokaci to Allah kan muna maimaitawa sai mu abin to kaga in ka diba ga mawaki abin da yake bada waka akan shi